أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الملعون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikonsa da yardarsa ya ba mu dama muka zauna a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin da ake kiransa da masallacin ibini taimiyya da ke kan titin sula katagun a nan garin azare inda muke karanta ko muke gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin da mawallafin littafin ya sanya masa suna da mukaffiratun zunub in ba a manta ba mawallafin littafin shine Ahmad bin Abdulsalam ibn Taymiyyah tare da sharha na wata baiwar Allah mai suna Shaika bintu Muhammad Al-Qasim in ba a manta ba karatunmu na baya mun fara karatu a gabar da malam ya mata take da cewa man arada tariqas salama tazahzah an asbabil halal duk wanda yake son hanya ta kuɓuta to zai nisanci wato sababai wato na halaka wa lazima ɗariƙar hidaya sannan kuma zai lazimci wato hanya ta shirya wasala da kuma hanya wato ta gyara wa min a'azami ma yu'inu ala zalika malam yace yana daga cikin wato mafiya girman ababen da za su taimaka wa mutum akan haka na farko sai malam ya ce muraqabatullahi wal haya umini shine mutum ya dinga jin Allah madaukakin sarki yana tare da shi sannan kuma ya dinga jin wato kunyar Allah shine abu na farko da ta kawo wato ita wannan baiwar Allah wato shaika din abu na biyu da ta kawo shine mujahadatun nafs shine mutum wato yayi wa kansa wato mujahada me mujahadatul nafs wato shine mutum ya yaki wato kansa a babun misali wajen aikata abin da ran wato take so shine at-taghlibu ala alminani at-taghlibu an sha'awatiha shine mutum yayi galba a bisa abin da ran wato take sha'awa abu na gaba shine talabul ilm wato neman ilimi wanda akan sa muke magana sai lokaci ya cin mana cewa yana daga cikin abin da zai sabba zai sabbaba wa mutum ya samu wato salama wato kukuta daga wato halaka sannan kuma ya samu wato shiriya da salaha shine wato ya dimanci wato neman ilimi har ma ibn radar a hambali yana cewa al-ilmun nafi'i huwa ma arafa al-abda rabbi rabbihi ilimi mai amfani shine ilimin da ya sanar da bawa ubangijinsa wadallahu alai sannan ya nuna masa wane ne shi ubangijin nasa hatta arafahu har ma ya gane waye ubangijin wa wahadahu sannan kuma ya kadaita ubangiji wa anisa bihi sannan ubangijin ya zame masa shine abin kewa wajen ambatansa da masa wato bauta wastahaya min urbihi sannan ya ji kunya wajen kusantar ubangiji yanda yake ganin cewa ubangiji kusa yake da shi sai yake jin wato kunyar Ubangijin, wa abadahu ka annahu yarahu sannan ya bauta wa Ubangijin nasa kamar yana kallon Ubangiji. Wannan shi ne abin da Ibn Rajab al-Hambali ya faɗa dangane da ilimin da yake mai amfani shi ne zai karantar da mai shi wato waɗannan abubuwa. Sai ta ci gaba ta cewa, famin sa'adatil ma yana daga cikin wato rabautar wato mutum, ishtigalihi bil ilmin nafi wato ya shagaltu da ilimi wanda yake mai amfani allazi bihi ya arifullah da wannan ilimin wanda wannan ilimin yake gane waye ubangiji ko yake sanin wato Allah wato da shi bi asma'ihi ya san sunayen Allah din wasifatihi da kuma wato siffofinsa ko ya san Allah din tare da sunayen Allah da kuma wato siffofin mi Allah wa ma ahalla wa ma harrama sannan ya san abin da Allah maɗaukakin sarki ya halatta sannan kuma ya san abin da Allah maɗaukakin sarki wato ya haramta. Ƙala sallallahu Alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa, man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fi din duk wanda Allah madaukakin sarki yake nufin sa da alkhairi sai Allah madaukakin sarki ya sanar da shi wato addini wa qara ibnu hajar ibnu hajar wato yake cewa mafhumul hadis abinda za a fahimta a cikin hadis aiman dukul hadis abinda hadisin yace shine man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fi din duk wanda Allah yake nufinsa da alkhairi sai Allah madaukakin sarki ya sanar da shi addini to me za a fahimta a cikin hadisin ai anna man lam yatafaqqa fi dini faqad hurrima khair duk wanda bai fahimci addini ba haƙiƙa an haramta masa wato alkhairi shine abin da za a fahimta kenan wanda Allah madaukakin sarki bai kaddara masa wato alkhairi ba sai Allah madaukakin sarki ya sanar da shi abin da ya shafi wato addini to ashe sanin addini shine sanin wato ni alkhairi wanda Allah madaukakin sarki yake nufin bawa da shi shi kuma addini baya yiwa a san shi wato sole sai da ni ilimi kamar yadda muka faɗa wancan karin da Allah madaukakin sarki ya so kowa ya aikata abin da yake so da bai aiko wato manzanni ba da sai ya halicci mutane kawai ya bar su sagaga a bayan ƙasa amma saboda Allah yana so mutane su aikata abin da yake so shi yasa sai ya turo da manzanni su kuma manzannin sai suka kirayi mutane zuwa ga abin da Allah subhanahu wata'ala wato yake so tace wa qalal manawi wani daga cikin tabi'an malamai mai suna manawi yana cewa at-tafaqqahu fi ad-din alamatun ala husnil khatima fahimtar addini alama ce a bisami husnil khatima wato kyakkyawan wato cikawa saboda mutum zai buta wa Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki din yake so da yace ta'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni ku sanni kafin ku bauta min idan ba ku sanni ba ta yane ne za ku bauta mu da yace kuma fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo wannan ayar a babin sukutuni da ya ce babun ilimi ƙablar ƙauli wal amali babun da mutum zai yi ilimi kafin ya faɗi wata magana a addini kafin ya aikata wani aiki a addini dole sai yana da ilimi sai ya ce wa ƙaulun lafi ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah idan har kana da ilimin haka ya kai manzon Allah ko ya kai mai karatun alƙur'ani to sai kai ibada menene ibadar shine fassagatir li zambika ka nemi gafarar zunubanka wal mu'minina ka nema wa mu'mine maza gafara wal mu'minat ka nema wa mu'mine wato mata su ma gafara wallahu ya'lamu mutaqallabakum lalle Allah madaukakin sarki ya san jujjuyawar ku wa matsawakun sannan Allah madaukakin sarki ya san wato matabbacin ku kenan abin da manawi yake so ya faɗa cewa yana daga cikin alama na husnul katima shine mutum wato ya fahimci wato addini wannan shine mandukil kalam na manawi to menene mafhumul hadis mafhumul okay mafhumul kalam wato na manawi shine mi yana daga cikin alamatul wato su'il katima shine Allah ya tafaqqaha al-insanu dina shine mutum wato kada ya fahimci mi addini ya zauna ya ce zai yi addinin da ka ba tare da ya je ya nemi ilimin yadda wato zai yi addinin ba amma da wani abu ne na sana'a a babin misali zai yi shi ya samu jari yana so zai yi wani kasuwanci ba zai je ya ɗauki kuɗinsa ya zunduma a cikin wannan kasuwancin ba har sai ya je ya samu ahalin zikiri na wannan kasuwancin ya tambaye su ina da kuɗi ina so zan yi sana'a kaza ina da kuɗi ina so zan yi noman kaji ina da kuɗi ina so zan yi noman kifi sai an bashi wato ilimi a kayi tukunne ya je mi ya fara amma abin da zai rabauta a lahira sai ka ga ba damuwarsa ba ne ba yana yin sa ne kamar yadda mutane suka ga wato ya ga mutane wato suna yi shi yasa a rana idan an sa mutum a cikin kabari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa dangane yake cewa a hadisin wato ban sunansa wani ne imran bin husayn cewa da manzon Allah ya faɗa bayan an karɓi ran mumini an sa shi a cikin kabari waɗansu mala'iku guda biyu za su zo su yi masa tambaya daga ciki za su tambaye shi man rabbu wato idan mumini ne Allah madaukakin sarki zai tabbatar da furucinsa ya faɗa su tambaye shi ma dinika me addininka su ce ma za ta qulu fi rajulin ladhi bu'isa fikum me za ka faɗa a kan wannan mutumin nan da aka turo shi wato cikinku ya faɗa ya ce huwa rasulullah ko muhammad abin nabi ne abdullah rasulullah a babin misali to wanda Allah bai kaddara masa wato sifati ba da Allah ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah shi yasa manzon Allah ya karantar da sahabbansa idan an sa mutum a kabari su roƙa masa tabbatar wato furcinsa a lokacin da ni za a masa wato tambaya sai ya ce is'alu lahu sibat fa innahu al'ana yus'al wato ku roƙa masa wato tabbatar harcensa domin a yanzu wato za a masa wato ni tambaya a cikin kabari shi yasa manzon Allah sai ya koyar da su cewa Allahumma sabbid man daqahu inda su'a ya Allah ka tabbatar masa da furucinsa a yayin da za a masa tambaya a cikin kabari bayan an sa mutum a cikin kabari addu'ar da mutum zai yi wa bawan Allah da yake cikin kabar Allahumma sabbit man iqahu inda su'al to idan aka tambaye shi ya kada bada amsa abinda mala'ikun za su ce masa na farko bayan ya kasa bada amsa sai su ce masa ma daraita wa ma talaita baka sani ba sannan baka karanta ba sai su ɗauki wannan gudumar wacce take mai nauyi sai su suburbuda masa ita a kansa haka manzon Allah ya faɗa bai sani ba kuma bai nemi mi ba bai nemi sanin ba shine matalaita aban sunansa cewa ma da raita baka sani ba wa matalaita sannan kuma baka karanta ba saboda kenan tun daga nan zamu fahimci cewa jahilci ba mi bane ba ba hujja bane ba a gaban Allah a ranar tashin alkiyama duk da malaman usulul fiqi suna kafa dalili akan irin abin da Allah madaukakin sarki ba zai kama bawa da shi ba a ranar tashin alkiyama suna cewa akwai kuskure akwai mantuwa akwai abin da mutum aka tilasta shi a kayi na kudin sai suka ce akwai jahilci amma ga wanda yake neman ilimi kuma sai Allah bai kaddar iliminsa ya je kan wannan abin ba amma ba wanda yake zaune kawai baya neman ilimi ba kuma jahilcinsa ya ce zai masa mi amfani da jahilcinsa zai masa amfani a gaban Allah ranar tashin alkiyama to da Allah maɗaukakin sarki bai turo da manzanni sun karantar wato da mutane. Malam yake cewa al'ilmu, shi ilimi yurisu sahibahu kashiyat Allah yana gadarwa mai yinsa wato tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wal mu'li anil ma'siya sannan yana gadar masa da nisanta daga sabon Allah maɗaukakin sarki. Saboda Allah ya ce, Innama yaksha Allah min ibadihi ulama. abin sani kawai masu tsoron Allah a cikin bayinsa su ne waɗanda suke wato malamai shi ne Allah ya kawo adatul hasan ko ya dawo ya kawo adatul wato hasan sai ta ce fa kullu man kana billahi a'lam duk wanda ya zamo ya san wato Allah madaukakin sarki yana da ilimi wato akan sanin Allah madaukakin sarki kana bihi aksha to za ka gan shi ya fi tsoron Allah ɗin subhanahu wa ta'ala, wa akwa sannan ya fi taka tsantsan ko shi ma dai ya fi tsoron Allah ɗin, wa haza dalilin Allah fadalil ilmi, wannan dalili ne a bisa falalar mi ilimi, take faɗa wato ita wato shaika bintu Muhammad wato ƙasu. Wa ƙala ibn Mas'ud, Abdullahi ɗan Mas'ud yana faɗa, yana cewa innamal ilmu kashiyatullah, abin sani ilimi kadai wato shine tsoron Allah kenan koda mutum yana da ilimi idan baya tsoron Allah ilimin sa ya zama wato ne aikin banza amma ba abun da zai ja bawa zuwa ga tsoron Allah subhanahu wataala wato sai ilimi shine saboda ya san girman ubangiji ya gane waye ubangijin sannan kuma ya gane azabar ubangiji cewa irin nau'o'in azaba da Allah maɗaukakin sarki ya tanada ga waɗanda wato suka saba masa a ranar tashin alkiyama sai ta ce wa ahlul kashiyatihi amma abuta wato tsoron Allah subhanahu wata'ala waridahu sannan ma'abuta wato yaddar Allah hum ahlul karamatihi su ne ma'abuta karama na Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya wayi gari ya zamo yana tsoron Allah sannan kuma ya yarda da Allah ɗin to su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake karrama su saboda Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an Allah maɗaukakin sarki ya yadda da su su ma sun yadda da Allah zalika liman kashiya rabba wannan yana ga wanda ya ji tsoron ubangiji saboda Allah maɗaukakin sarki yana yarda ne da bawa idan bawan ya ji tsoron wa ubangiji subhanahu wataala shi yasa ta ce wa ahlu kashiyatihi subhanahu waridahu hum ahlul karamati ma'abuta tsoron Allah tare da yadda da Allah su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake karrama su yake girmama su yake mutunta su shi ne ta ce radiyallahu anhu wa radu anhu zalika liman kashiya rabb sai ta ce wa man ɗalaban ilmi duk wanda ya nemi ilimi liyan tafi abihi domin ya amfana da shi to zaharat barkatul ilmi alaihi to albarka na ilimi wato za ta bayyana wato a kansa kama ƙala Hassan kamar yadda Hassan al-Basri yake faɗa mubayyinal asaral ilmi ala man hamilahu yana yana bayyanar da asar wato gurbi na ilimi ala man hamilahu ga wanda yake dauke da ilimi yake cewa qad kana rajul haƙiƙa mutum yana iya kasancewa ya talibul ilma yana neman ilimi hatta yara zalika fimi fi takashihi wa hadaihi wa lisanihi wa basarihi wa birrihi har sai ya ga wannan alamun neman ilimin a tattare da shi fi kashiyatihi a cikin tsoron Allahnsa saboda ilimin zai ƙara masa tsoron wa Allah subhanahu wata'ala sannan wa hadaihi da kuma shiriyarsa ilimin zai ƙara masa wato ne shari'a walisanihi sannan zai ga alamun ilimin akan harcensa la'alla harcensa ba zai faɗi wani abu ba sai abin da Allah maɗaukakin sarki wato yake so shi zai faɗa la'alla wasu azukar na Allah ne azukar ko waɗansu kalam waɗanda suke wato a tsayi ba wato kyawawa wa basarihi sannan zai ga alamun wato ilimin a bisa idanunsa la'alla ba zai ga wani abu ba sai abin da Allah maɗaukakin sarki wato ya so ya kalla wa birrihi sannan kuma sai ya ga alamun ilimin wato wajen yin ɗa'arsa in ma ɗa'arsa ga Allah in ma ɗa'arsa wato ga mahaifansa sai wannan ilimin wato ya masa tasiri kamar yadda wato Hassan al-Basri yake fara yake cewa wani malil ilmi min al-asr al-azim dangane da abin da ilimi yake da shi na al'asar wato wani gurbi ko wani tasiri wanda yake mai girma ala sahibihi akan wato mai shi amara sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi su'ali rabbaha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wato al'ummarsa su roƙi wato ubangijinsa ko ya roƙi wato ya umarci al'ummarsa wajen roƙon wato ubangijinta al'ilman nafi'an wato su roƙe shi wato ilimi mai amfani allazi ya ƙulu ha'ila ɗari ilhuda ilimin da zai jagorance su zuwa ga hanya wato ta shari'a wami wai jannimu ha ɗari rabi sannan ilimin da zai nisantar da su daga hanya wacce take wato mummuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wato al'ummarsa da su roƙi Allah ilimi mai amfani wanda zai jagorance su zuwa ga hanya ta shari'a sannan kuma zai nisantar da su ga hanya wacce take mummuna faqala sai manzon Allah ya ce salullaha ilman nafi'an wa ta'awwazu billahi min ilmin la yanfa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa al'ummarsa ku roƙi Allah ilman nafi'an ilmi wanda yake mai amfani wata awwazu billahi sannan ku nemi tsarin Allah madaukakin sarki min ilmin la yanfa daga ilimin da bashi da amfani haka manzon Allah ya faɗa kenan kullum mutum ya dinga kada baki yana cewa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ko Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an abin Allah ina roƙonka wato mi ilimi mai amfani wa ta'awwazu bika min ilmin la yanfa sannan ina neman tsarinka daga ilimin da ba shi da ni amfani ko ce Allahumma inni ko inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wal amalan mutaqabbal Allahumma allimna ma yanfa'ana wa anfa'na bima 'amiltana wa zidna ilman nafi'an duk mutun yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wa malume ma suka ce ba abinda Allah madaukakin sarki ya ce wa manzonsa ya roƙi Allah ko ya nemi ƙari a wurin Allah wato sai mai ilimi Allah maɗaukakin sarki ya ce masa waƙun rabbi zidni ilma ka ce ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara mu wato ilimi duk da manzon Allah yana da ilimi amma Allah ya ƙara masa ni ilimi saboda ilimi ne idan Allah maɗaukakin sarki ya ba wa bawa cewa wannan ilimin wato ba zai kau ba duk wata ni'ima kamar yadda muka faɗa a wancan karan idan Allah maɗaukakin sarki ya yi wa bawansa ni'imar za ta iya kawwa amma banda wato ni'imar mai ilimi sai dai mai ilimin wato ya mutu da kayansa Allahumma illa sai dai a samu kuskure ko kuma baya aiki da ilimin ko abin da ya kama da haka saboda Allah maɗaukakin sarki ya riga ya haddatar da shi wato wannan ilimin sai kuma abu na biyu wato shine wato mantuwa in Allah ya kaddari sanadiyar shedan wato sai ya manta wato wani abu na ni wato na ilimin nasa a babin misali to yana daga cikin dai hanya a tariƙa wato hanya wanda za ta ɗora mutum ko za ta nisantar da mutum daga sababai na halaka ta lazumtar da shi wato hanya ta shiriya da salaha shine wato ya riƙi wato ilimi kuma ilimi wanda yake wato mai amfani wanda zai bauta wa Allah subhanahu wata'ala da shi ba ilimin da zai nemi wato shura da shi ba kamar yadda manzon Allah ya ce man talaba ilma li yumariya bi sufa aw li yujadila bi ulama aw yasrifa wujuhan nas ilayhi adkalahu Allahu nar duk wanda ya nemi wani ilimi domin ya abin nan ban sunansa ya birge wawaye da shi ko yayi jayayya da malume da wannan ilimin ko ya juyar da fuskokin mutane zuwa gare shi manzon Allah ya ce Allah madaukakin sarki zai sanya shi wato a cikin wuta shi ilimi ana neman sa ne saboda Allah subhanahu wata'ala dan bawa ya bauta wa Allah kada ya bauta masa a bisa jahilci ya je bautar Allah madaukakin sarki ba zai karbe ta ba maimakon ya bashi lada sai Allah madaukakin sarki wato ya azabtar da shi kamar yadda Allah ya ce wujuhun yawma izin kashiya aminatun nasiba tasla naran hamiya tuska min aynin aniya laisa lahum ta'amun illa min dari yace waɗansu fuskoki a ranar tashin alkiyama suna cikin wato kaskanci aminatun sun yi aiki a duniya nasiba sun sha wahala amma sai Allah ce tasla naran hamiya da sannu za su shiga cikin wata wuta mai kuna tuska min ainin aniya da sannu za a shayar da su da wani marmaro wanda yake mai zafi inji Allah subhanahu wataala a duniyar an yi aikin an sha wahala kuma an je an samu azaba ni yasa saboda aikin da aka yi shi ba a yi irin aikin da Allah madaukakin sarki wato yayi umarni wato da shi ba dan haka ilimi ko nace aiki baya yiwa na ibada dole wato sai da ilimi gaba ta gaba wacce za ta sa mutun ya samu wato kansa a hanya wato ta shari'a sannan da salaha ta nisantar da shi da kuma wato hanya ta halaka shine almudawam almudama wa aminan mudawamatu ala a'malin saliha shine tabbata wato wajen ayyuka wato na kirki mutun ya dawwama yana yin ayyukan alkhair saboda idan mutun ya dawwama yana ayyukan alkhairi kamar yadda zamu ji za su sabbaba masa wato husnul khatima saboda manzon Allah ce innamal a'malu bil kawat abin sani kawai ayyuka suna tare da abin da mutun ya cika a kansa idan mutun ya cika da kyakkyawan aiki da shi ne Allah maɗaukakin sarki zai tashe shi a ranar tashin alkiyama idan ya cika da mummunan aiki da shi ne Allah maɗaukakin sarki zai tashe shi a ranar tashin alkiyama kamar yadda malamai suke cewa a babin misali man asha ala shay'in mata alaihi wa man mata ala shay'in bu'isa minhu yawmal qiyama duk wanda ya rayu akan wani abu akan sa ne zai abin nan zai mutu wanda ya mutu akan wani abu akan sa ne za a tashe shi a ranar tashin alkiyama mutumin da ya saba da azkar ko karatun alkur'ani sai malakul maut ya zo karɓar ransa yana karatun alkur'ani ko yana azkar kuma a ranar tashin alkiyama Allah zai tashe shi yana karatun alkur'ani ko yana ni wato zikir haka mutumin da ya saba da sallah sai malakul maut ya zo ya karɓi ransa wato yana cikin sallah kuma idan malakul maut ya karɓi ransa a cikin sallah to a cikin akan sallan ne Allah madaukakin sarki zai tashe shi a ranar tashin alkiyama daidai yake da mutumin da ya saba da ashare-ashare da zantuttukan da basu dace ba to shi ma a kansu zai rayu kuma a kansu ne malakul mauti zai zo ya karɓi ransa kuma a kansa ne wato Allah maɗaukakin sarki zai tashe shi a ranar tashin alkiyama sai dai wanda Allah maɗaukakin sarki wato ya tseratar da su Allah maɗaukakin sarki ya ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah Allah maɗaukakin sarki yana tabbatar da waɗanda suke masu imani ne bil ƙauli sabit da zance wanda yake tabbacacce fil hayatid duniya tun anan rayuwar duniya wa fil akhirah da kuma wato lahira tun a duniya sai Allah maɗaukakin sarki ya sa ba za su faɗi wata magana ba sai maganar da Allah maɗaukakin sarki yake su haka nan idan sun je barzak in ana musu tambaya a cikin kabari su ma ba za su faɗi wata magana ba sai maganar da Allah maɗaukakin sarki wato yake so saboda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da furucinsu a bisa abin da yake so Katada yana cewa amma fi duniya a duniya da yana fassara wannan ayar yusabbitu Allahu allazina amanu ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa a duniya fa yusabbituhum bil khair wal amali salih a duniya Allah zai tabbatar da su ne wato wajen aikata alkhairi wal amali salih da kuma aiki na kwarai shine yusabbitu Allahu allazina amanu fil hayatid dunya sai kaga duk abin da zai aikata wato alkhairi ne ko kuma wato wani aiki na kware har zuwa lokacin da malakul maut wato zai kawo masa wato siya sai ta ce wal mudawamatu ala amali salih dawama a bisa aikin wato kware aikin kirki walau kana qalilan ko da dan kadan ne huwal hudan nabi sallallahu alaihi wasallam shine shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya dawwama wajen aikata aikin kirki ko mun karancinsa shine ban sunansa shine shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa wato Aisha shine ko kuma abinda ban sunansa wato mi qalat Aisha Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana faɗa tana cewa almine ne take Aisha matar manzon Allah tana faɗa iza amala amalan asbatahu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani aiki asbatahu manzon Allah yana tabbatar da shi duk sa'ilin da manzon Allah yake aikata wani aikin manzon Allah yana zama da shi tabbatacce kullun sai yayi shi sallallahu alaihi wasallam sai take kada baki wato sai take faɗa take cewa wa kana idza nama minan minan layli au marida idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bacci da daddare bai samu yayi wani wurdinsa da yake yi ba ko wata sallah sai bai samu yayi ta wato da daddare ba au marida ko kuma jinya ta kama shi bai samu ya aikata wannan aikin ba sallaminan nahari sai manzon Allah ya wannan sallar da ya saba yin ta da daddare sintai ashara raka'a wato raka'a goma sha biyu kenan idan manzon Allah ya saba yana wani aiki da daddare sai bai samu ya yi aikin da daddare ba da Allah bacci ya rinjaye shi ko kuma ba shi da lafiya to idan gari ya waye da rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya kara'in wato wannan aiki kamar yanzu a misali mutum ne ya saba yana yin shafa'i da wutur sai bai samu ya yi shafa'i da wuturin ba sai bacci ya ɗauke shi bai tashi ba sai bayan da alfijir wato ya fito idan alfijir ya fito babu damar yanzu shafa'i da wuturi duk da a mazabar mu ta malikiya suna ganin cewa mutum zai iya yin shafa'i da wuturinsa bayan fitowar alfijir har zuwa lokacin da gari zai yi sha kamar yadda abu zaidi al-qirawani ya faɗa a cikin risala amma abin da malamai suke faɗa dangane da hadisin manzon Allah idan alfijir ya fito babu kuma wani sauran nafila ta dare abin da ya rage wa mutum shine raka'atani fajar to bai samu yayi wannan shafa'i da wuturin nasa ba sai ya haƙura da shi sai bayan rana ta fito ta ɗago sai ya sallaci wannan shafa'i da wuturin nasu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake ko kuma ya tashi da safe ya makara bai samu ya je masallaci jami'i ba sai gashi yana zo zai yi raka'ata fajar to idan yace zai yi raka'ata fajar ya zo ya sallaci sallar asuba rana za ta fito idan rana ta fito kuma lokacin sallar asuba ya riga ya mi ya wuce to yanzu ya zai yi sai ya haƙura da sallatul wato raka'ata fajr sai ya sallaci asuba sai ya zauna a wurin ko ya tashi ya je uzurinsa idan rana ta fito ta dago sai ya zo yayi wannan raka'ata fajrin nasu shikenan ya rama ta saboda aikin da Allah madaukakin sarki ya fi so shine aikin da aka dawwama ana yin sa kamar yadda za mu karanta a hadisin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ta ce wa min fadalin lahi yana daga cikin wato falalar Allah anna man fatahu amalan laili duk wanda aikin dare ya kubce masa bai samu ya yi waɗansu nafilolinsa da daddare ba bai samu ya yi wani wuridinsa da daddare ba to istadaraka hufin naha zai riskar da wannan ne aikin nasa da rana sai ya yi wa man fatahu amalan naha wanda kuma aikin rana ya kurce masa da Allah yana waɗansu nafilolinsa da rana mu ɗauka sunan zawati bayan azahar biyu bayan la'asar biyu bai samu ya yi su ba saboda hidimomi ko abin da ya kama da haka istadarakahu fil layli sai ya riskar da su da daddare sai ya yi su da daddare a babin misali qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahar kilfatan liman arada an liman arada an liman arada an yazakkara aw aw arada shukura Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahar shine Allah shine wanda ya sanya laila wato dare wannan hara da kuma wato wuri kilfatan wato waɗanda suka zama mamaya wato a junansu dare ya tafi wuri ya zo dare ya tafi wuri ya zo haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya su shine kalfatan Allah ya yi haka ne ba rufin komi ba liman arada an ya tazakkara ga wanda yake so ya yi tuntuntuni ya tuna girman Allah ko ya tuna wani ni'imar Allah maɗaukakin sarki au arada shukura ko kuma ga wanda yake so ya gode wa ni'imar Ubangiji. Allah ya yi haka ne don wannan da haka ya zauna ya ambaci Allah subhanahu wata'ala ko ya zauna ya gode wa Allah dangane da wata ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya masa. In bai samu dama ya ambaci Allah da rana ba, to ga dare nan sai ya zauna ya ambace shi ya zikiri. idan bai samu ya ambaci Allah da daddare ba sai ya ambace shi da rana in Allah ya masa wata ni'ima bai samu ya gode wa Allah ba ya yi wani aikin alkhairi don nuna godiya ga Allah ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallolin dare yau har kafofuwansa suke kumbura Aisha take ce masa abin nan abin nan ba za ka sauƙaƙa wa wato kanka ba alhali Allah maɗaukakin sarki ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka da abin da ka jinkirta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata to ba zan zamo bawa mai yawan godiya ba kenan tun da Allah ya gafarta masa zunubansa wanda ya aikata da wanda ma zai aikata nan gaba duk da cewa manzon Allah ma'asumi ne baya aikata wato zunubai amma ya sa manzon Allah duk dare sai yayi raka'a goma sha biyu domin ya nuna godiyarsa zuwa gawa Allah subhanahu wata'ala ko sai yayi raka'a goma sha ɗaya ba dan komi bane ba sai dan ya nuna godiyarsa ga Allah subhanahu wata'ala shine yace alam akuna abdan shakura cin bazan zamo bawa mai yawan godiya ga Allah subhanahu wata'ala ba dangane da ni'imar da Allah din madaukakin sarki wato ya mun ba kenan idan mutum bai samu yayi wani aikin alkhairi da ya saba yin sa da rana ba ko bai samu yayi shi da daddare ba to yana da damar da zai rama shi ya yi wato ƙada'insa don ana so mutum ya dawama wato wajen aikin alkhairi take cewa wal mudawamatu ala amalin sari dawama wajen aikin alkhairi walau kana qalilan ko da dan kadan ne ahabba ila Allah su suka shi yafi soyuwa zuwa ga Allah wato madaukakin sarki kama qalan nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahabbal a'mali ila Allah ahabbal a'mali inda Allah adwamahu wa in qalla aikin da Allah madaukakin sarki ya fi so ko kuma aikin da ya fi so yiwa a wurin Allah shine aikin da aka dawwama ana yin sa komin karancin sa yanzu mutun ya wayi gari yana duk dare ya shafa'i da wuturin sa raka'a uku a babin misali ko kai ko da ya wuturi ne raka'a daya ya fi a ce ya fara yin wuturin wato raka'a goma sha ɗaya ko raka'a goma sha uku ya yi shekara biyu ko uku ya daina gwara kullum ya raka'a ɗaya da daddare har ya mutu yana yi ya fi saboda wannan ya fi soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma mutum ya fara yin salatul duha sallar walaha da Allah madaukakin sarki ya ce mata manzon Allah ya ce mata salatul awwabin sallar masu komawa zuwa ga Allah ya fara yin raka'a takwas daman ma mafi adadin raka'o'in ta raka'a takwas ba ya zo ya fara yin raka'a takwas yayi shekara yana yi kawai sai ya watsa to ya dinga yin raka'a bibbi kullu yana yi cikin nishadi ya fi masa kwanciyar hankali ya dawwama yana yi har mutuwa har lokacin da mutuwa za ta zo ta same shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wasallam wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin kai ta bauta wa Ubangijinka wato har sai mutuwa ta zo ta riske ka. So ake mutum ya tabbata yana bautar Allah har lokacin da malakul mutu zai zo ya same shi. Ce sa wata ranar manzon Allah yake faɗa wa ɗaya daga cikin abadila. imma Abdullahi dan Umar ko Abdullahi dan Mas'ud yake ce masa la takun misla fulan yaqumu al-layl wa taraka kada ka zama kwatankwacin wani yana tsayuwar dare wato sai ya dena duk da waɗansu malamai suna cewa manzon Allah yana yin kawai nasiha ne ga Abdullahi dan Umar wai ba wani ne kawai aka samu wanda yake tsayuwar dare ya dena ba a'a yana jan kunnensa ne kar ya fara tsayuwar dare ya yi mi wato ya dena ana so idan mutum ya fara ko mun karancinsa ne wato ya ringa yi idan ya makara bai samu ya yi ba da rana idan ya tashi ya samu dama sai ya yi ya ɗan rage waɗansu lokutansa na rana ko da a ofis ne idan ba shi da aiki ko a shago ne idan aiki ya ja baya ko kafin ya fito a gida in ya ga dama a lokacin da rana ta ɗago wurdinsa ko wuturinsa da bai yi shi jiya da daddare ba sai ya yi shi a lokacin raka'arsa uku kuma ya zo ya yi salatun duha raka'a biyu ba raka'a biyar ba sai ka samu ya samu wato lada da Allah madaukakin sarki ko manzon Allah ya ce ya ahlal qur'ani auturu fa inna Allah mutirun yuhibbul wutra ya kuma abuta alqur'ani ku dinga yin wutri lalle Allah madaukakin sarki wutri ne sannan yana son wutri shi yasa Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace salloli guda biyu manzon Allah ya dawwama yana yin su koda a halin tafiya ne baya barin su wani sallah ce da wata sallah shine salatul witr da kuma raka'ata fajr da manzon Allah yace raka'ata fajrun khairun min ad-dunya wa ma fiha cewa raka'o'i guda biyu da ake a yayin fitowar alfijir sun fi duniyan nan da abin da yake cikin duniya wato alkhairi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah har ya bar duniya yana raka'ata fajar manzon Allah har ya bar duniya yana wato wutiri duk dare manzon Allah sai yayi raka'a goma sha ɗaya kamar yadda matarsa Aisha wato ta hakaito to ana so mutum ya dawwama wajen aikin alkhairi shi zai sabbaba masa ya samu kansa a ɗariƙil huda wato hanya wato ta shirya wasalaha da kuma hanya wato ta ƙwarai kuma ta nisantar da shi daga wato aikata ni abin nan nisantar da shi wato daga wato halaka sai ta ji gaba da cewa wal hikimatu fi annal qalila da'imun khairun min al kasiril munqadi hikima cewa lalle kaɗan wanda aka dawwama ana yin sa khairun shi yafi alkhairi min kasirin daga mai aiki mai yawa munqadi'un wanda aka yanke shi yace li'anna dawamal qalil domin dawama na aiki dan kadan ta dumu da'atu wazikir wal muradaba zai dawwamar wa mutun da'ar Allah wazik kuma zai dawwar masa da tunawa da Allah ko ambaton Allah wal muraqaba kuma zai na jin Allah madaukakin sarki yana yana tare mi da shi koyaushe inda ya dawwama yana yi wannan abun aikin komin karadinsa zai gadar masa da wannan abubuwa guda uku na farko da'ar Allah na biyu kuma tunawa da Allah na uku kuma muraqaba zai na jin Allah madaukakin sarki yana tare da shi yana kallansa kuma zai masa wato mujaz wato daga ayyukansa duk da manzon Allah yayi hadisi yake faɗa wa sahabbai cewa tsakanin kowace sama ta ɗaya da sama ta biyu wato tafiyar shekara ɗari biyar sai ya ce tsakanin sama ta biyu zuwa sama ta uku tafiyar shekara ɗari biyar sai ya ce kai tsakanin kowace sama da ‘yar uwarta wato wallati ta liha shi ne kamsa mi'a wato sana tafiyar shekara ɗari biyar sai manzon Allah ya ce to tsakanin sama ta bakwai zuwa al'arshin ubangiji afwan zuwa kursiyin ubangiji shi ma tafiyar wato shekara ɗari biyar sai manzon Allah ya ce tsakanin kuma al'arshi afwan ‘yan kursiyu da kuma wato albaru wato ruwan da kursi wato yake kansa shi ma tafiyar shekara 500 haka manzon Allah ya faɗa saboda al'arshin ubangiji yana kan mi yana kan ruwa ne da yace wa kana arshu alal ma amma sai manzon Allah ya ce la yakfa alaihi min a'malikum shay'a babu wani abin da yake uya daga ayyukan ku wato da kuke aikatawa Allah daga yadda ɗan adam yake tsakanin sama abin da masunansa ƙasa zuwa sama ta ɗaya tafiyar shekara ɗari biyar kowace sama kuma tsakaninta wato tafiyar shekara ɗari biyar in ka lissafa ɗari biyar biyar biyar biyar biyar sau bakwai shekara nawa dubu uku da ɗari biyar ga tafiyar daga ƙasa zuwa sama ɗari biyar kaga shekara nawa kenan dubu hudu to daga kuma sama ta bakwai zuwa al'arshin ubangiji shi kuma tafiyar shekara dubu ɗaya in ka haɗa tafiyar shekara dubu nawa dubu biyar tsakanin bawa da ubangijinsa sai an yi tafiyar shekara dubu biyar amma hakan ɗin ba abin da yake ɓuya na bayi ga Allah subhanahu wa ta'ala ya alamu ka'inatal a'yun wa ma tukfi sudur Allah madaukakin sarki ya san ha'inci na idaniya kuma ya san abin da kiraza wato suke boyewa subhanahu wa ta'ala da haka to zai gadarwa mutum muraqaba cewa Allah madaukakin sarki yana kallonsa sannan yana jinsa sai take cewa wan niyyatu wal ikhlas sannan zai gadar masa da niyya yin aiki don Allah ko niyya kyakkyawar niyya wal ikilasu da kuma ikilasi wato yin aiki don Allah wal iqbal da kuma wato fuskantar Allah subhanahu wata'ala zai fuskantar shi fuskantar da shi wato mi alal khaliqi subhanahu ga wanda yake wato mahaliccinsa ne subhanahu wato tsarkakakke cewa mudawamatu alal amali kenan dawama a wajen akan aiki duk zai gadar masa wato da haka sai take ta wa yusmiru qalilud da'im bi haythu yazidu ala kasirin munqadi'un mi ala afan kasira cewa qalilud da'im aiki wanda yake dan kadan wanda aka dawama ana yin sa yusmir wato yana fa'idantuwa bihaisu ta yanda yazidu yake karuwa ala kasirul munqadi akan me yawa wanda yake yankakke a da'afan kasira rubawa wato me yawa yanzu misali mutum ne yake asusu da ya tashi sai yana jefa naira dubu dubu dubu dubu dubu sai ya jefa na wata shida sai ya bai sai aka samu wani kuma sai ya zo yana jefa wato naira biyar biyar ko naira goma goma sai ya shekara ashirin yana yi duk ranar da aka zo aka samu mai wannan ɗan kaɗan goma goma ɗin aka ɓalle a susu ɗin sai ya fi na mai dubu dubu wanda ya wata shida yana yi shi ne abin da take so ta faɗa ɗan kaɗan ɗin wanda aka dawwama ana yin sa sai ya fi mai yawa wanda yake yi yankakke sai ya nimmin kashi saboda wancan ai mai yawan an riga an yi mi an yanke shi shi kuma wannan wanda yake yi ɗan kaɗan ɗin bai yanke shi ba ya ci gaba da mi da yinsa shi addini Allah addinin Allah yana da sauki wama ja'ala alaikum fid din min haraj cewa ba a sanya muku wani kunci wato a cikin wannan addinin ba fattaqullaha masadatu ku ji tsoron Allah wato daidai iyawar ku shine la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a Allah baya dora wa rai sai abin da wannan ran za ta iya da haka ba za a ce mutum ya kinkimo wani aikin da ba zai iya ba ya zo ya fara kwana biyu kwana uku sai aikin ya ginshe shi kuma ya watsar ba gware ya ɗauko aikin da zai na yinsa da nishaɗi ya zo ya yi shi cikin nishaɗi sannan gobe ma ya sake yi jibi ma ya sake yi gata ma ya sake yi har lokacin da ta Allah maɗaukakin sarki wato za ta kasance a tattare da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan Abdullahi bin Amr bin Asim da aka ya samu labari kullun sallah kullun azumi kullun wane ne tahajjudi yace masa kai jikinka yana da hakki a kanka wane ne iyalanka suna da haƙƙi a kanka waye yana da haƙƙi a kanka don haka ka yi azumi ka sha sannan kuma ka yi bacci ka yi mi sallah haka manzon Allah ya koya masa shi yasa lokacin da waɗansu nau'in mutane guda uku ko wasu mutane uku daga cikin sahabbai suka je gidan manzon Allah suna tambaya irin aikin manzon Allah ai mun karanta a baya cewa manzon Allah matan manzon Allah ko aka ba su labarin yadda manzon Allah su sai suka ce ina mu da manzon Allah shi wanda Allah ya riga ya gafarta masa abin da ya gabata na aikinsa da abin da ya jinkirta mu kuma sai ɗaya daga cikinsu ya ce shi kwana sallah ɗaya daga cikinsu ya ce shi mi kullum azumi zai na yi ɗaya daga cikinsu ya ce ba zai taɓa yin mi aure ba manzon Allah da ya samu labari sai ya kira su duka su su uku na farko manzon Allah ya ce musu ina sallah sannan ina bacci haka manzon Allah ya faɗa shi yasa sallar manzon Allah ta dare aka ambace ta da mi tahajjudi duk sallar da ake yin ta aka ambace ta da tahajjudi kuma sai bayan an yi bacci an tashi ake yin ta ita ce tahajjudi shi yasa Allah ce masa wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka makaman mahmuda yana bacci yana mi yana sallah sannan yace mu yace musu sannan ina azumi sannan kuma ina sha haka ya faɗa musu sannan sai ya ce musu ina auren wato mata ina auri mata sai ya ce aznikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni aure sunnata ce wanda ya kyamaci sunnata kuma baya tare da ni manzon Allah ya faɗa musu kenan ya ja kunnan su ne kanzu da su zo su dauki abin da ba za su yi ba wato abin da ba za su iya ba sai mutum ya dauki abin wato sadda sadda wanda zai iya yi ba don komi ba don yadda goma wato a wajen yinsa don aikin ya zama wato abin soyuwa a wurin Allah maɗaukakin sarki. Sai ta ce wal amalu saliya wato ayyuka na ƙwarai anisatul abdi salihi fi qabrihi su ne ababen ƙebe kewa ga bawa na ƙwarai wato a cikin mi kabarinsa. Wani haka manzon Allah ya faɗa. Idan an sa mutum a cikin kabarinsa an masa tambaya ya ba da amsa mala'ikun nan sai su ce masa ka kwanta irin kwanciya wato ta ango ko ke bacci irin bacci na ango sai a buɗe masa wato wata kafa daga gidan aljanna ni'imar aljanna sai ta zo tana samunsa sannan sai wani mutum mai kyakkyawan sura sai ya zo masa sai ya tambaye shi kai ɗin wane ne sai ya ce ni ne aikinka na kwarai sai ya zame masa abin ebe masa kewa a cikin kabar na haka ayyuka na kwarai waɗanda aka dawwama ana yin su suna iya zamewa meyinsu wato abin ƙeba kewarsa wato a cikin kabari. Wala yi an na sufimi fi wahashatul kabari illa amalus sari. Ba komi ba ne ba zai sanya wa mutum ƙeba kewa ba daga mi ban sunansa wato ɗayantaka na kabari ba illa amalus sari wato sai aiki na ƙwarai. Wala yudfi'un lahaban nari illa nurul iman. Ba komi ba ne ba kuma yake kashe wato harshen wuta ba harshen wuta Allahab wato shine harshen wuta Abu Lahab wato baban harshen wuta to ba komai bane ba zai kashe wa bawa wato harshen wuta ba ya zamo sun yi barambaran wato da wuta ba illa nurul iman wato sai dai wato hasken wato imani wala yasbitu ala sirati illa istiqama ba komai ne yake tabbatar da bawa akan sirati ba kafarsa ba za ta zame a kan sura'i ba illal istiqama wato sai mi istiqama wato jajircewa wajen bautar Allah madaukakin sarki da wani bawan Allah ya zo gaban manzon Allah ya ce wa manzon Allah ka faɗa min wata magana a cikin wato musulunci sai manzon Allah ya ce qul amantu billahi summa istaqim ka ce nayi imani nayi imani da Allah sannan ka daidaita akan haka ka tabbata akan haka naka istiqama ita za ta tabbatar da mutum akan sura'i da manzon Allah ya ce za a buga suradi akan wutar jahannam ya ce a haddu min saifin ya bi takwabi kaifi sai ya ce wa adaku min sha'arin sannan ya fi gashi siririta sai ya ce wa aswadu min sha'arin sannan kuma ya fi gashi wato mi baki haka Allah madaukakin sarki zai sa mutane su zo su wuce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya summa nunajjil ladzina takaw wa nazaru az-zalimin fiha jisiya babu wani daga cikin mutane sai ya wuce ta kan surari hatta annabawan Allah sai sun hau kawai ba abin da za su na faɗa sai rabbu sallim rabbu sallim ya ubangiji kuɓuta ya ubangiji kuɓuta nema suke Allah madaukakin sarki ya kuɓutar da su saboda ƙasan suradi menene wutar jahannama ne manzon Allah ce gefe da gefen suradi akwai kalalif waɗansu ƙugiyoyi waɗanda suke fusgowa mutane manya-manyan ƙusurbiyoyi sannan gefe da gefen ga mala'ikun Allah zabbaniyawa irin jibga-jibgar mala'iku Allah maɗaukakin sarki ya sa su a gefe da gefen wato suraɗi ga shi akan suraɗi akwai waɗansu ƙanɗara check point check point har guda bakwai idan mutum ya tsallake na farko akwai na biyu idan ya tsallake na biyu akwai na uku har sai ya samu ya kubuta akan suraɗi shi yasa manzon Allah ya ce wasu daga cikin al'umma ko wasu daga cikin mutane za su wuce akan suradi kai ka ce abin nan mun sunansa iska waɗansu kaman walƙiya waɗansu kaman ingarman doki waɗansu kaman raƙumi waɗansu za su wuce suna tafiya da abin nan a guje waɗansu da jijjifi kai manzon Allah ce kai wani ma zai wuce akan suradi din da rarrafe duk kugiyoyin nan sun kakkece shi amma dai da ƙyar na sha ya fi da ƙyar aka yi mini wato aka kama ni haka zai tsallake wato sura'i hakan shine haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya fada to ba abun da zai taimaka wa mutum ya tabbata akan sura'i har ya wuce akan sura'i illa al-istiqama wato sai istiqama wato jajircewa ko tabbata wato wajen bautar Allah subhanahu wato wa ta'ala kamar ya to da ta faɗi abu nan gaba a gurguje shine tace addu'a wato yin addu'a yana daga cikin abun da zai tabbatar da mutum akan hanya wacce take madaidaiciya sannan kuma ya samu kansa akan aiki wanda yake kyakkyawa ya nisanta wato daga halaka shine mutum ya dimanci wato yin addu'a shi yasa manzon Allah ce qulubil ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha haythu sha'a zukatan bayi suna tsakanin yatsu guda biyu na Allah Allah madaukakin sarki yana juya su wani yanda yake so shi yasa da'iman wa abadan manzon Allah yake addu'ar Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ko Allahumma ya musarrifal qulubi sabbit qalbi ala da'atika ya Allah wanda kai ne mai jujjuya wato zukata ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan mi addininka kuma Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa ban dangane da wasu daga cikin bayinsa shine rabbana hablana menene ban sunansa menene min ladunka rahama inna menene farkon aya shine rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hablana min ladunka rahama innaka antal wahhab ya Allah ya ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu ba'ada iz hadaitana bayan ka shiryar da mu wa hablana sannan ka ba mu min ladunka daga wajenka arrahama wato wani jin kai innaka antal wahhab domin domin kai din mai menene mai bayarwa ne haka shi ma annabi yusuf ya daga hannu wato yayi addu'a dan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi akan tafarki madaidaici rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min tawil al-ahadith fatira samawati wal ard anta waliyyi fid dunya tawaffani musliman wa alhiqni bis haka annabi yusuf wato yayi wannan wato addu'a din ababun musali to da'iman wa abadan babu abin da zai sake tabbatar da mutum wajen samun wato samun kansa a bisa shari'a wato sai addu'a da kuma nisantar wato halaka take cewa kana min du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa, Allahumma inni as'aluka al-huda wattuka wal afafa wal gina, ya Allah, ni ina roƙonka, Allahumma ya Allah, inni as'aluka al-huda, ina roƙonka shirya, wato ka shiryar da ni. Wattuka sannan ina roƙonka wato attaƙawa, me ya attaƙawa shi ne imtisalil awamir wacce tana bin nawahi, riko da abin da aka yi umarni da nisantan abin da aka hana, ko nisanta manya-manyan zunubai da ƙananan zunubai dukkansu ana kiransu wato attakawa wal afaf sannan Allah ina roƙonka wato kamewa shine ka sani ina daga cikin waɗanda suke wato kamammu shi yasa a wani hadisi manzon Allah yake cewa Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin kifafa ya Allah ka sanya arzikin iyalan Muhammad wato ya zamo kifafa ne wanda zai wadatar da su saboda manzon Allah bai kar ya zamo duk da ma dai Allah madaukakin sarki bai kaddara masa wato hakan din ba sai walgina sannan kuma ina roƙonka wato algina wato wadata duk da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya furo ko shine wato mi gina gina wato qalb wato shine wadata na mi zuciya da manzon Allah ya ce algina gina alqalb wadata wato ita ne mi wadatar wato zuciya a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa irda bima qassama Allahu lak tagun aganan nasi ka yadda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya raba ya baka sai ka zamo mafi wadatar wato mutane haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa wa min du'aihi sallallahu alaihi wasallam aida yana daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa Allahumma ya Allah Allah minene Allahumma ya Allah aqsim lana min kashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik shi ne akasim lana ka raba mana ya Allah ka raba ka ba mu shi ne akasim wato raba ka ba mu ya Allah min kashiyatika daga cikin tsoronka irin abin da za ka raba na tsoronka ya Allah mu ma ka raba ka ba mu amma wane iri ma ta hulu bihi bainana wa baina ma'siyati abin da za ka sha makance tsakaninmu da saɓonka ya Allah in ka ba mu tsoronka ya Allah to ka sa tsoron naka ya zamo shamaki tsakaninmu da saba maka shi ne ma ya kulu bihi bainana wa baina masiyat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a din sai ta ce fakashiya ci tsoron Allah idza sakanat qalb duk sa'ilin da ya samu zama a cikin zuciya duk sa'ilin da aka ce zuciya tana tsoron Allah subhanahu wata'ala tana tuna wato girman Allah shi yasa manzon Allah ce arba'un man wajada kunna faqad wajada khairar dunya wal akhirah wadansu abubuwa guda hudu duk wanda ya same su idan manzon Allah ya ce ya samu alkhairin duniya da lahira abu na farko manzon Allah ya ce lisanuz zakir harshen da yake ambaton Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qalbul khashi da kuma zuciyar da take tsoron Allah abu na uku manzon Allah ya ce wal badanu lil bala'i sabiran da gangar jikin da take hakuri idan wani bala'i ya same ta abu na fudu manzon Allah ya ce wa mar'atu salihah da mace ta kwarai duk wanda ya samu waɗannan abubuwa guda fudu manzon Allah ce faqad wajada khairan dunya wal akhirah ya samu alkhairin duniya da ni lahira to shi yasa anan abin da sunan sa shaika bintu eh, bintu muhammadin qasim wato take cewa mi falkashiyat ita tsoron Allah iza sakanat qalba idan ta samu wuri a cikin zuciya ta zauna a cikin wato zuciya to ahjamatil a'da'u an irtikabil ma'asi sai ta hana wato gabbai wajen aikata wato min sabon Allah ba haka dama manzon Allah ya faɗa ba mutum wane ne shi zuciya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa wato sahabbai ala fi ala inna fil jasadi mudghah ku saurara lalle a cikin gangar jiki akwai wata tsoka iza salahat salahal jasadu kullah idan wannan tsokar ta kyautata gangar jiki ta kyautata ga baki ɗayanta sai yace wa in fasadat idan wannan tsokar ta riga ta ɓaci faqad fasadal jasadu kullah gangar jiki ta ɓaci ga baki ɗayanta kamar sahabbai sun tambayi manzon Allah menene wannan tsokar hanta ne ko saifa sai manzon Allah ya ce musu ala ku saurara wahiyal qalbi ita ce mi zuciya idan zuciya ta kyautata sai gangar jiki ta kyautata idan zuciya ta munana sai gangar jiki ta mi ta munana ba addu'ar mu ma irin ta wasu fulani mi muke cewa Allah ya samu fi karfin mi ana cewa Allah ya samu mutum ya fi karfin hankarsa ko hannunsa ko mi zuciya saboda zuciya ita ce jagoran dan adam to duk sa'ilin da zuciya aka samu wato tsoron Allah a cikinta to wannan zuciyar za ta kame gabbai wajen aikata wato saɓan Allah sai ya ce wa man kana muƙayyadul jawari anil maharimillah fa huwa ra'asul qa'ifina duk wanda ya wayi gari ya zamo muƙayyadul jawari wato jawari wato gabbansa muƙayyad wato an musu da baibayi alƙairu shine da baibayi din an tattanke wato gabansa anil maharimillah dangane da abin da Allah madaukakin sarki wato ya haramta to fa huwa ra'asul qa'ifina shine shugaban masu tsoron Allah ra'su ba kai ba yanzu kai a gangar jiki ba shine shugaba ba to fa huwa ra'asul qa'ifina shine shugaban masu mi tsoron Allah da haka duk wanda gabansa suka zamo an kange su wajen saba wa Allah to yana daga cikin manya-manyan waɗanda suke sa'amine ne suke wato tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai ta ce wallahu subhanahu wa ta'ala ya hafizu abdahu almumin lalle Allah maɗaukakin sarki yana kiyaye bawansa ko yana bawa bawansa wanda yake mumini wato kariya wa yaqulu bainahu wa baina ma'asiyatihi sannan Allah madaukakin sarki yana shamakance bawansa mumini tsakaninsa da safansa ba zai bari wannan bawan yayi mi ya saba masa ba kamar qala ta'ala kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa wa alamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbi ku sani cewa Allah madaukakin sarki yana shamakance tsakanin wa bawa wato da mi da tsakanin wato mutum da zuciyarsa matuƙar bawa ya zamo mai saba wa Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya shamaki tsakaninsa da mai zuciyar tasa sai ya zamo zuciyar tasa ta zamo mi abin nan ban sunansa wato mummunan zuciya to yana daga cikin dai abin da zai taimaka wa mutum ko taimaka wa wato bawa shine bawan ya zamo mai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala bawan ya zamo wato mai addu'a dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi yake cewa ma yanfa'ul hazaru min al-qadar addu'a yanfa'u ma nazala wa ma lam yansil cewa alhazaru shine rigakafi kaga ana ta wani immunization na cutar kanjamu a cutar kanda wane ne da wane ne duk ba zai hana kaddara idan Allah madaukakin sarki ya kaddari kaddarar su faruwa ba amma sai manzon Allah ya ce addu'a yanfa'u ma nazala wa ma lam yansal addu'a ita take amfanin abin da ya sauko da wanda bai mima ba bai sauko ba wanda ya sauko idan ana addu'a Allah madaukakin sarki zai magance shi wanda bai sauko ba ma idan nan gaba zai sauko amma Allah ya kaddari saukowarsa shi ma Allah madaukakin sarki zai magance shi saboda idan bawa yana addu'a addu'arsa tana tashi sama ne ita kuma kaddara tana saukowa daga sama dama ita kaddara ba a launin mahus take a rubuta ba da manzon Allah ya ce lamma kalaq Allahu alqalama qala lahu uktub a lokacin da Allah ya halicci alqalami sai ya ce masa rubuta sai alƙalami ya ce wa Allah ma aktubu mi zan rubuta sai Allah ce masa uktub ma huwa qa'inun ila yawmil qiyama ka rubuta dukkan abin da zai faru a har zuwa ranar tashin alkiyama alƙalami ya hau rubutu am ya rubuta a lauhil mahfuz anan ya rubuta shine ya rubuta shine fassarar hadisin da manzon Allah ce inna Allah khalaqal maqadir al ibadi qabla an yakhliqa ad-dunya bi 50000 sana Allah maɗaukakin sarki ya halicci ƙaddarorin bayi tun kafin ya halicci duniyan nan da shekara wato dubu hamsin. Jiran rana ake da lokaci wannan ƙaddarar wato sai ta faru. To daga ina ƙaddarar za ta za ta sauko shine daga sama wurin Allah subhanahu wata'ala. To idan mutum yana yin addu'a ilaihi yas'adul kalmu tayyib wal amal salih yarfa zuwa gare shi ne mi ƙaunin mina ne zance wanda yake mi ingantacce yake hawa da kuma aiki na mi ban sunansa yanzu nan muka karanta manzon Allah ya ce Allah yana ina yana kan al'arshinsa al'arshinsa yana saman ina saman ruwa sannan kuma wannan ruwan yana ina yana saman kursiyin Allah shi kuma kursiyin Allah yana ina yana saman sammai guda bakwai kenan duk wani abu da zai sauko daga wurin wa yake saukowa Allah shi kuma Allah yana ina sama to duk sa'ilin da mutum zai wani aikin alkhairi ina ake daga shi zuwa gawa zuwa ga Allah to yana addu'a addu'arsa tana tashi sama ita kuma kaddara tana saukowa daga sama sai su cika sai su dan yi kokuwa sai wannan addu'ar sai ta rage wa kaddarar mi sai ta rage masa wato ƙarfi idan da Allah ya kaddari zai asarar naira dubu ɗari a wani kasuwanci da za a yi saboda yana addu'a sai Allah ya kaddari asarar sai ta dawo ba ta wuce ni dubu goma ba. Don gabe wuce 10% ya yi asara ba a babin misali. Inda ya kaddari Allah ya kaddari zai wani nasa zai karye ko zai karye ko sai gaba ɗaya sai abin ya tsaya ami a gurɗewa. Albarkacin mi addu'a. To haka da'iman wa abadan idan bawa yana yin addu'a da'iman akan halin da yake ciki Allah ya shirye da shi Allah a shirye yake ƙofofin Allah a buɗe suke. yasa wani bawan Allah ce la tas'alanna bunayya adama hajatan fas'al ladhi abwabuhu la tujabu wa bunayya adam hina yus'alu yakdibu wallahu yakdibu in tarakta su'alahu wai kada ka tambayi dan adam bukatar kada ka dinga daukan bukatar ka kana kai wa dan adam sai yace fas'al ladhi abwabuhu la tujab ka je ka tambayi wanda kofofinsa babu shamaki kofofin waye babu shamaki Allah sai yace wa bunayya adam hina yus'al yakdibu dan adam da kake ganinsa idan ana tambayansa lokacin da ake tambayansa fushi yake sai ya ce wallahu yagdibu in tarakta su'alahu shi kuma Allah shi fushi yake idan ka bar roƙonsa duk wanda baya roƙon Allah wuta zai shiga wa qala rabbukum du'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakir Allah ya ce ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan an samu waɗannan da suke girman kai wajen yi mini ibada bai ce ma an du'a'i ba sai ya ce an ibadati sai ya ce sai da kulu na jahannama dakiri da sanni da su shiga cikin wuta suna makaskanta inji Allah subhanahu wata'ala to dan haka addu'a tana da tasiri a rayuwar bawa cewa da'iman wa abadan mutum ya zamo yana roƙon Allah subhanahu wata'ala cewa Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi ya dora shi akan tafarki madaidaici yanzu dai mun ji addu'ar manzon Allah shi da Allah ya gafarta masa zunubansa inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min zambuka min zambika wa ma ta'akkar wa yatimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima amma kullum manzon Allah yana yin addu'a dan Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi a kansa yake yi wa addu'ar ko yana koyar da mu ne cewa mu mu koyi wannan addu'ar ne manzon Allah yana koyar da mu ne cewa da ni da kai da shi mu rungumi waɗannan addu'o'in dan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu muna roƙonsa subhanahu wata'ala ya shiryar da mu hanya madaidaiciya ya ɗaura mu akan tafarkin manzon su sallallahu alaihi wasallam sannan ya sa muna daga cikin wanda manzon nasu sallallahu alaihi wasallam zai ceta Allah ga mu nan a zaune mabambantan fuskoki mabambantan wato dukkuna ya Allah ya ubangiji mabambantan kuma wato zukata kowa da bukatarsa a cikin zuciyarsa Allah muna roƙonka subhanahu wata'ala Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi abinda ba alkhairi ba Allah ka canja mana da abinda yake shine wato mafi alkhairi Allah ka sa albarka a damanar mu ka sa mana albarka a abinda muka noma sannan ka sa abinda muka noma din ya zama wato rabon mu ne ya Allah Allah duk wani abin da zai zama mana fargaba a rayuwa ko a addininmu ya Allah ya Ubangiji Allah ka magance mana shi Allah karka bar mu da dabararmu karka bar mu da iyawarmu ya Allah Allah ka kama wato makwankwadarmu wato ka tsora mu akan tafarki da yake wato shine madaidaici ya Allah Allah ka wuce mana gaba ka jane mana wato jagora ya Allah ya Ubangiji Allah kada ka bar mu da iyawarmu ya Allah ya Allah ya Ubangiji ka kawo mana agaji wato ni a cikin al'amuranmu gabaki ɗaya Allah ya Ubangiji Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت الذي أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين
Thank you.